ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cin kadara da ganin da masu da amincewarsa tsawaita rayukan mu kuma ba mu dama muka halarta wannan masallaci da STM da ke Madina biyu a birnin Niamey jamhuriyar Nijar don gabatar da karatu na al'adun talata wa adillatuwa na muhammad bin abdullawa yau muna 27 ga watan 12 hijiriya 1446 wanda ya tace da 23 ga watan 6 miladiya 2025 kuma wannan shine darasi na nawa rike da lisani darasi na biyar ina na muku kwana shahi na nawa na shidda ko a a darasi na shidda shahi na nawa shahi na takwas yawa shahi na takwas wanda muka yi bayani akan waɗancan abubuwa ko na addu'a da alkhawf da arraja'u da atawakkul da arraba yau za mu sauka ƙasa kenan yace wa dalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi dalila kuma wadannan abubuwan da ya kawo duka tunda kun ga inda ka su ai ba nassi bane shi magana shi ce to yanzu kowanne su yana so ya daure shi da nassi adiba shahi na takwas shahi na takwas inda Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada kamar yadda muka ce wadannan abubuwa da malai ya kawo kun ga tsagoron larabci ne ya kawo nashi to yanzu yana so ya daure su da dalilai a san ba wai ya kasu bane haka nan kowane abu da ya faɗi akwai dalili muna gane ake na na farko ya ce addu'a ai kuka lura addu'a ya fara daga yadda ko sannan warko to addu'a shine ibada domin addu'a ibada ce Allah ya ce wa annal masajida lillahi lalle gabai na sadara na Allah ne gabai guda bakwai idan mun dauki gabai hanci da ido da goshi hannuwa biyu ko uwa ubi cinya yatsun hannu a tunanin guda biyu kaga bakwai kina ko to kuma muka dauki masallaci shi ma haka ne masallaci ma ba a shiga cikin shakare wani Allah sai dai Allah shi kadai mun gane kenan shine dalilin shi na addu'a Allah to eh sai to fa masrafa min hashiya al-ghairi la duk wanda ya canza wani abu ga wani Allah to huwa mushrikun kafirun ma'ana kai wata ibada ga wani Allah in dai ba Allah bane umurce ka kai ibada ga wani shi to in kai ibada ga wani shi ya zama kafirci amma Allah ya ce kai wani ibada ya halatta dan Allah ya ce mala'iku su ma annabi adam sujada fa sajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana kafir ya Allah umurce ka kai to wannan Allah ba masala ya halatta kenan ko kuma kaman shari'u man qablana shari'u annaba na so gabace mu cikin shari'o'in su wani na iya mun sujada ba lahi bane ga yawan annabi Yusuf da suka zo birnin masar suka isko shi Allah ce fakarru lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wilu rabbi qad ja'alaha rabbi haqqan ita wannan shine fasarar mahalikin da nayi dama nayi maliki inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aituhum li sajidin kace yaga haka to ga su zo ko sai sujjada to kaga shar'u man qabra na yana ya kai sujjada ga wani ba laifi bane amma shari'a manzo Allah sallallahu alaihi ya hana kai sujada ga wani mutum ya hana ma ka duk aka sunku yaran za a gaida wani mutum ko mi girman shi abinda manzo Allah ya ce ku yi hannu da hannu ai musafa muna gane kina ko kuma a irin laraba eh muqabala ka gama jikin shi gaban shi da naka wannan duka ba laifi amma duk wanda ya hede musafa sauran manzo Allah ya ce ku ka hada hannuwa kamin ku cire game da itace ke zubar da kunne in ta gushi haka zubai ke eh zulubai ke ta zubewa in ku kai hannu da hannu shi musulunci zo da shi kaga kenan shi hilada muna gane ake na ko to wa dalilu qawluhu ta'ala dalilu aka ko bala Allah wanda kirkin cewa man yada umma Allah ilahan akhar duk wanda kire tare da Allah wani abin bauta na daban la burhana lahu bihi bai da wata hujja fa inna ma hisabuhu inda rabbih lalle hisabin shi na wajen ubangiji innahu la yuflihul kafirun lalle kafirai inda suke ba su nasara kaga nan wanda ya bauta ma Allah tare da wani kenan nan ba wai ya bauta ma mamanin Allah ba a'a ya bauta ma Allah amma tare da wani shi na bauta Allah yana bauta wani to wai Allah ce wani ya zama kafiri dan ba hada Allah da wani wabil hadisi ya zo a cikin hadisi addu'a umul ibada addu'a ita ce farkon ibada duk da hadisi malamai sun ce bai inganta ba hadisin da ya inganta shine addu'a huwal ibada addu'a ita ce ibada ina ba ta mun gane to yace wa dalilu qawluhu ta'ala kuma dalilin shi nabi faɗa Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya ce ku roƙe ni in karba muku innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wanda suke girman kai daga bauta ne kaga nuna addu'a ibada domin Allah ya ce innal ladina yastakbiruna sai bai ce an du'a'i ba sai ce an ibadati daga bauta ne idan yana muna addu'a mita ce bauta ce sai da kuru da jahannama dakhil za su ga wata jahannama gurbane asqaltatu Allah ya kare wa dalilul khawfi dalilin na tsoro ko da hodi a can cikin karatun ƙaunu ta'ala faɗar Allah da ya ce fala ta khafo ku mu khafo ni in kuntu mu'min kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na inda kun kasance kuna imani da ni domin ka ce wannan bai kusan da tsoro na ɗabi'a ba shi wannan shari'a ta baka dama ka ga maciji ya tunkaro ku kashe ka ka ga zaki ya wawuro ka kashe ka ka ga kura ta wawuro ka kashe ka yayin kana da wani makamin da ka tsaya ka garje ka gama da ita wannan kafa domin annabi musa an jefa sanda ya jefa da gudu ko ba haka ba saboda ɗabi'a ta tsoro فلما رآها تهتز كأنها جان الله تولى مدبرا دبر يتقى من تمام باجبا دو هكا النبي الله نها سندا تركتا تو متيجا الله تقول لا تخف سبك تكاك جزورو إنك أنت لا على كيني مدوكتي كيني مدوكتي جاي duk wannan burkuzu haka kai dai jihar sanda ka zuzza ita ta kare ta haɗi su ba muna gane kenan tsoro na ɗabi'a in ka yi shi babu laifi muna gane ki nan amma duk abin da bai tantance ya tsoro kaji tsoron wani ya talota ka kaji tsoron wani ya zama rashin lahiya to duka wanga Allah kaɗai ke iya wanga ciwon ka kaji tsoron kowa muna gane ki nan kar kaji tsoron wani mutum ka ce ga wani mutum da zai iya talota ka ya hana ka arziki ba ya isa ba wallahi kar kaji tsoron shi ina fatan mun gane to duk abin da wani bai da iko da shi sai Allah to wannan kar kaji tsoron kowa sai Allah ka shi eh ko ya yi ilaba sai Allah ce ma bi darrin bi bihi min adi illa bi idnillah duk abin da yasa Allah gara mana in ka gabe ho dama haka Allah rubuta lawal mafus ba shi bane abin haka Allah tsara eh shi bai isa ba ba wanda yasa talauta da wani sai Allah ba wanda yasa arfa da wani sai Allah ba wanda yasa ba wani lafiya sai Allah ba wanda yasa ya kama wani ciwo sai Allah in ka ga mutum yayi to abin Allah rubuce shi ne kararan makalura ne kawai shi sanadi ya zanna kamar da bahaushe ke balarabe ke cewa law sabara alqatilu lamata almaqtul wanda ya kashe mutu inda ya hankuri kana zaune sai ga hadi ya mutu to amma sai ka kashe sai ka dauke lahin kashe shi inda ka zama kana zaune da ga bingir ya hadi don in lokacin shi bai wuta sai ya zai eh eh ta zaka zama da ni yanzu eh to shine Allah subhanahu wataala ya ce wa dalil qawlu ta'ala ko man kana yarju liqa'a rabbih duk wanda yake son fatan haduwa da ubangijin shi lawi lahiya babu wani tsaiko to fali amal amalan salih to fa shi aiki aiki na gari wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar shi hada tare da wata ubangijin su wani dai kadaita Allah ya tsarkake Allah da bauta wa dalilu tawakkul dalili na dogaro ga Allah ko qaulu ta'ala tawra Allah wa ala Allah fatawakkalu in kuntum min lalle ga Allah kadai kuke dogara an kun ka zama mene kaga nan sai Allah ya yi abin da malamai masu abin da suke ta haƙu ma attaqadim ma haƙu takhir hirul hasr masu balaga suka ta abin da ya kamata ka faɗe shi haƙu ma haƙu takhir abin da ya kamata a bar shi baya amma sai aka yi taqadim ya fara da shi yana nuna takaita abin ga Allah sai aka ce wa alallahi ga Allah kadai fatawakkalu in kuntum kuke dogara ku kuntum musulmai inda an ce fatawakkalu alallahi wani zai iya shigo mun gane kamar da aka ce iyaka na abudu inda an ce na abudu iyaka wani zai iya shigo a bautan wanda ba Allah amma da Allah ya rike cewa iyaka kai kadai na abudu muke bauta to ba wanda zai shiga an rufe kofa kenan ba wanda zai shiga sai Allah to shine nan wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qawlu wa may tawakkal ala Allah fa huwa hasbu dole ne dogara ga Allah Allah ya ishe sa wa dalilun ragaba dalili ko na abu makwadai da mali ya kawo cikin rubutu warrahaba da tsoro wal khushu'u da kankan da kai qaulu ta'ala fadar Allah ne ce innahum su sun kasance nan ana magana kan annabawa kanu yusari'una fil khairat sun kasance suna gaugawo da aikata alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahaban kuma suna bauta muna ragaban suna masu kwadayen rahaman mu wa rahaban suna masu tsoron azaban mu haka so aka so ka zama aka ce bainal khawfi war raja tsakanin fata da kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala kana kwaɗan rahama shi kana tsoron azaba shi wa kanu lana khashi'in Allah ya ce kuma sun kasance suna masu kankan da kansu gare mu ko shi ana son kada dauka kanka kai ba komai bane kai mabukaci ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ganiyul hamid ya ku mutane dukkan kuma bukata na to ko shi son kai akai ka nuna maka kanka kai kasantacce ne kana da bukata ga Allah haka Allah ya ce su gare nuna maka eh dan shi ke da izza da komai wa dalilin khashiya dalilan khashiya ko qawlu ta'ala fa Allah da madauki sirri fa la takhshawhum wakhshawun kada ka ji tsoron su ka ji tsorona mun gane kina ko an ce khashiya shine abin da ya shahi gangan jiki kuma yadda masu alim suka ce shi zan da gangan jikinka ka kasantar da gangan jikinka ga Allah shi ko na harko wanda mun ka rigayi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una ragaban wa raban wa kanu lana khashin khushu'i na zuci wanda aka ce cikin kana cikin sallah zan cikin sallah ana samun shi shine ruhin sallah yanzu lokacin da kake sallah zuciyarka tana nan tare da kai tunaninka yana nan tare da kai tunaninka yana ga Allah zuciyarka tana ga Allah ka a ce ganga jiki yana tana sallah zuciyarka tana wani waje kamar da malam Muhammad ya ce sai yi sallah raka'a shidda sallar magariba sha ce ko ma mu ba wanda sani raka'a shidda sai da ta gira an kuma ka ce kai malama raka'a shidda kai muna sai ba wanda gani ka gani da babu kushi cikin sallah yanan ganga ɗaya annan gangan jikin ɗaya annan tunanin da abin bai nan wurin sallar ya ta yawo tunani tun da haɗe raka a shidda sallah mai raka a hudu sai mutum ya ce gina na abu game a ce raka a shidda an kai an ka kira lima an kawara an ta kawar eh mutane musulmi wannan dan harin nan mai zama na muhammadu ka san shi eh da shi ne ce zai yi musu raka a shidda da zina da wannan kaga ba su haka ana su lokacin da ke sallah ka sa ku shubi cikinta lokacin ya zo to na za mu da ka sai mu tashi wa dalilin ina ba dalili na kuma koma ga Allah kuma yadda annabi Ibrahim Allah ta inna hu kana awwahu munib wato mai yawan koma ga Allah ne annabi Ibrahim na eh koda sun fiya ba sai dan karrama to ko shi babu hannu guda da an saka ba mutum in kai haka na shi ma dai babu shi eh Allah ba da to subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai muna ga ratai ta masu karatu masu karatu
ga abin za mu samu
Thank you.